وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يا أمة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a kamar da muka saba insha Allah da mu ci gaba da karatun mu na alqur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratu maryam amincin Allah madaukakin sarki ya tabbata a gare ta jiya mun tsaya inda Allah madaukakin sarki ya yi bayani akan wato kenan mala'iku ba sa saukowa daga sama su zo kasa bayan complain din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jibrilu me yasa baka kawo mana ziyara kwanan nan ba yace ba ma saukarwa ba ma saukowa sai da izinin ubangijin mu to daga komai da komai mu ba ma yi sai Allah ya ce ba ma bari sai Allah ya ce a haka muka rayu sannan ya bada da sifar ubangiji shine ubangijin sammai da kasai da duk abin da yake tsakaninsu da kuma umarni da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nace akan bautar Allah madaukakin sarki dare da rana to yau za mu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir wa yaqulul insan a idza ma mitu la sawfa ukhruj hayyan dan adam yana cewa idan na mutu yanzu zai yi a sake tadari kuma rayayye zai in sake dawowa wata kenan raye dan adam yana cewa wata kenan a yi zama mitu la sofa ukhraju hayyan kaga kaman akwai karancin ladabi a cikin wannan magana yanzu in na mutu za a sake tashi na ina rayayye kaman akwai musu da inkarin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa cewa abota wa Allah akwai sakamako na alkhairi ranar lahira idan ba abota wa Allah ba akwai sakamako wanda yake mummuna ranar lahira kenan sakamakon akwai imma dai gidan aljanna wa imma gidan wuta haka kuma ba zai faru ba har sai an tada mutum a lokacin da mutum ya mutu ya riddige zama kashe zama komai da komai sai an sake dawo da shi sannan sai a masa hisabi akan ayyukansa sai a bashi gidan aljanna ko a bashi gidan wuta to idan dan adam yana musun cewa ba za ma a tashe shi ba kenan kaga automatically yana musun cewa akwai gidan wutan ma ko gidan aljanna tunda babu su mutumin da ya mutu ya lalace ya diddige zama babu shi ba a sake gajin labarin sa ba kuma aka ga ba maganan wani sakamako babu maganan wani gidan aljanna ko gidan wuta akan gini akan wannan sai zama kan cewa rayuwa ba ta da wani amfani babu amfanin a kawo mutane su zauna a duniya su sha wahala su yi ibada ko su yi sana'a ko su yi mulki ko su yi talauci ko su yi aifafutuka bai da wani amfani me amfanin yin dan adam din idan dai babu sakamako kenan fa yanzu a wannan ra'ayin idan wani mutum ya dauki bindiga ya harbe wani shi kenan ya gudu ya tafi wani gari je gudu shi kenan fita sha banza shi wannan an gama da shi kenan idan mutum ya ɗauki dukiyar wani ya ci ya tafi ya tsira shi kenan ya sha banza in haka ne to mai amfanin dokoki saboda duk abin da ka fi ƙarfin wani ka kwata to shi kenan ruwa ta sha kaga babu amfanin rayuwa kenan za ta da amfani ko kuma in a rayuwar babu amfanin mutum ya bi doka sai kawai dokar ma bata da wani amfani sai kawai ya zama mutane su zanna a cikin fauda a cikin wato kenan anaki ta yadda kowa kawai ya samu ya wawusa ya gaba a tunda an ka mutu ba shi kenan ba wani hisabi ba da za ka kashe mutum miliyoyi shi kenan kawai ta sha to kagar a irin wannan tunanin na 'ya'yan adam gaskiya wato kenan kama akwai gajeren tunani dole idan muka duba yanayin tsarin yadda allah ya yi duniya da yadda rana da wata da turari da yadda suke tafiya a kan tsari ba taɓa samun matsala ba da yadda rayuwa rani ya zo damina ta zo rani ya zo ɗari ya zo bazara ta zo kaka ta zo ta kuma duk a tsare yadda ake haifuwa ake mutuwa ake haifuwa ake mutuwa dukansu a tsare da sauran irin waɗannan abubuwan zai sanarci cewa wanda ya yi wannan abun ba a banza yi wannan lamarin ba dole a ilmace shi to saboda haka shi yasa tun a farko suratul bakara aka karantar da mu cewa dole cikin lamarin akwai imani da gaibi wanda ya yi wannan tsari ya isa ya gaya mana wani abin da ya yi kuma wanda ba mu gani ba kuma mu yadda da shi wanda kuma shine ranar lahira shine kuma sakamako kuma an kawo mutane ne a nan duniya alakal mauta wal hayata liyabluwakum don a jarraba ku a gani waye zai kyautata waye zai abina zai munana to saboda haka da muna mamaki idan an ce dan adam yana musun irin wayannan abubuwan sai gashi ta bayyana ma a wannan zamanin na ga wani mutum a cikin mutanen kudancin Najeriya na wanda yake inkarin akwai Allah yake inkarin ranar lahira yake inkarin sakamako ya dauko kashi na dabba yana bayani cewa wato kenan yanzu wannan zai a tashe shi na yi mamaki na ce a to ashe abin da ake faɗan hakan ɗin daɗin ma hakan ɗin yake a wannan zamanin har na yi kwamentin a kan postin ɗinsa na ja musu wannan ayar yanzu da muke kallo waya kulil insanu a ya zama mitu na saufa uku rajin hayyar ka sai na karanta masa ita a turance na haɗa da hotonsa kuma na postin kaga abin da zai baka mamaki ba kenan wato kenan la jadida illa tajdid babu sabon abu sai dai sabuntawa duk abin da ake a yanzu babu sabo sai dai sabuntawa sai dai ya fito ta wata kala daban amma dai magabata tsakanin musulmi da wanda ba musulmi sun riga sun gabatar da wato kenan abubuwan da ya kamata a ce an riga an gabatar tuntuni ta haka shine Allah madaukakin sarki cewa dan adam ga abin da yake faɗa saboda musun tashin alkiyama ai an ce ma wanda ake magana a kansa akan wannan shine wane ne malamin tafsiri wasu suka ce akan mutum ɗaya ne wato kidan shine ko dai walidu din mugira ko kuma ubayyu bin kalaf ko kuma dukkan su ko wannan su yayi wannan magana ubayyu bin kalaf yayi wannan magana din ya dauki kashi ya zo har gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan zai yi a tashi kuli man yuhil izama wa hiya ramim waye zai isa ta da kashi an ce sai da kakkarya kashi ma ya rada na kashi ya zo gaban annabi sasa ya rugurguza shi kashin da ya samu din ya faffasa shi ya rugurguza shi ya zo gaban annabi sasa ya ce masa man yi fil izama wa hiyar ne wane ne isa ta da wannan kashin alhali ya diddige ya zama hakan nan Allah ya ce ka gaya masa yuhi hallati an shaha awwal marra dadin waye kashin ne ka to shi da ya kashin dadin yanzu shi zai dawo da shi shi zai dawo da shi sannan shi walid din mugira shi ma yayi wannan magana sannan kuma sai gashi a zamanin nan ma sun zo suna irin wannan maganganu don haka dan adam yana faɗan haka kuma shine asalin dama dan adam a dan adancensa ɗabi'arsa wato kenan akwai ta'annuti mai yawa a cikinta don haka malamai suka ce duk a cikin alkur'ani in kaga Allah ya ce insan in dai bai jingina shi da wani abu ba ya bashi a matsayin asalin halittarsa ta insan to za ka samu abin da zai biyo baya ta wurin kai ne don gashi da aka ce wa ikulin insanu a yi zama mutu lissofa okuru jihayyar ko to a cikin wata aya kuma allah maɗaukakin sai ke ce ne innal insana la ya ɗaga yana ɗagawa ɗan adam ɗagawa yake asalin ɗan adam kenan in ba a jingira masa imani wato kenan ko takawa ba inda ka bar shi shi naturally haka a yanda yake plain dan adam la ya daga me yasa an ra'a husagna ko kuma innal insana kulika halu'an an halice shi da wata ɗabi'ar da shi baya da godiyar Allah ba zai taɓa tunawa alkhairi wanda aka masa ba kullum yanzu aka inda za ka kyautata masa sau dubu yau ɗaya in ka ɓata masa sai zubar da wa'ancan sai ya kama ka da wannan kuli a halu ake ne shi ne alhala'u ya zama sahur kairu manu'a wai zama sahur shirru jazu'a ta yi wanda Allah ya targe ce ilal musallina to kaga al musallun su suna da imani da Allah don haka shi yasa ba su da wannan sun san ya kamata sun san kuma inda suka munana kuma suna kokarin tabbatar da kikkiawan aikin su kuma suna neman gafara wato kina abinan akan munanan ayyukansu to saboda haka haka ɗan adam yake don haka shi yasa Allah ya kawo imani ya kawo littafi ya kawo taqwa ya kawo tsoron Allah ya kawo muraqaba ya kawo muhasaba ya duk ai bayan da ɗan adam dokoki kala-kala su tare shi ga zuhudu ga ihsani ga yaƙini ga tawakkali ga takawa ga mai duwa'in nan ana su sifiti da su to sai ka ga an yi moldin ɗinsa ya fito wato kenan kuma kammalalle to ta nan ake samu wato kenan kamala don haka Allah maɗaukaki zai ke cewa ƙulil insanu a dama mitu la sofa ukhraju hayyan kenan dan adam yana musun cewa in ya mutu ba za a tashe shi ba abin da yasa ake karanta mana wannan ayoyi wani lokaci shine a matsayinka na mutum musulmi za ka ci karo da mutumin da shi kwata-kwata musuluncin naka bai yarda da shi ba gadaran ka in kana son kai istilali da alkur'ani to bai yarda da alkur'anin ba bai yarda da hadisin naka ba addinin ma bai yarda ba bai ma yarda akwai Allah ba to saboda yanzu dole sai logic dole sai mantik to a mantik ne za ka yi da aka ce mai yi da zama wa hiyar misa aka ce yi hiyar da zai an sha'aha awwala marra ba a aika ja masa ba wanda ya shi da farkon aishi zai yi ko kuma kulin da zai fatara ku awwala marratin ko ka ce musu wanda ya fi ku da farkon ne shi ne zai wato kiran tashe ku tara ka daga cikin abin da Allah ya baiwa annabawa tun daga cikin kawa'idi mun gani akwai alfatana kaifin basira sun zama very logical duk inda annabi ya kira da wannan basirar ta inda ka fito ta nan zai nemo abin da zai tokare ka wai ta inda baki ya karkata ta nan yawo yake zuba ko to ya san yadda zai toshe bakin yawon ba zai zuba ba to haka ya kamata mutum musulmi ya zama ba lalle ne kullum sai ka jawo aya ko hadisi kai istidlali dan ka kama wato kenan mutum ba ya danganta ga shi din waye idan irinka ne wanda ya yarda da alkur'ani sai ka jawo aya to ba zai iya abin nan ba ba zai iya sayyid na umar da agdin da abin da dinsa da ya zo ya taso zai taka wanda ya zo yake masa gogarin da annabi aka ja aya sai ya zauna to kaga akwai irin wayannan akwai kuma wanda gaskiya sai kai amfani da wato kenan hankali da logic to mu je malam awala yazkurul insan shin wai dan adam baya tunani ne da yake cewa wai ba za a tashe shi ba baya tunani ne an na kalakana min qablu mu ne muka halice shi da can wala mai ku shay'an alhali shi ba komai bane baya a bakin komai yanzu da aka yi ka kazo kake musu da aka yi ka yanzu tukunna ka manta ne cin mu ne muka yi ka inji Allah da ai babu kai babu dalilin ka da babanka ma ba shi babu dalilin kakanka ma da babu shi babu dalilin sa to dubu muka kawo har aka zo kanka to kuma yanzu mai da kai dinne shine zai zama wato kinan wahala to saboda haka dan adam ya kamata wato kinan yi wannan tunani din saboda haka aka ce al-i'adatu ashal min al-ibtida min al-bidayati ko min al-ibtidai dawo da abu yanzu misali yaro yayi motar kara ko yayi motar sulle mai kyau sai a rushe ta ya je ya sake wata irin ta yafi masa sauki akan da bai taba gani bai yi saboda ai yanzu yana da basira akan wannan to wannan bayani ne a hankalce amma ga Allah madaukakin sarki babu abu da za a ce wannan yafi wannan sauki a gare shi saboda shi duk abu ɗaya ne kawai ina ma amru bi zara da shay'an an ya kula lahu to kun fa kun amma amma bayani ne dan mu fahimta mu ana mu irin hankalin a tsarin mu dawo da abu ya fi sauƙi a kan ƙirƙiro abu to Allah wadda mutum sarki zai iya dawo da shi kamar yadda ya abin nan ya fare shi to muje فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا
Allah madaukakin sarki ce fawa rabbika to na rantsa da ubangijinka fa'ulil istinab fawa rabbika lanahshurannahum na rantse da ubangijinka yaji Allah madaukakin sarki Allah ya rantse da ubangijin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko so da shi Allah madaukakin sarki daga cikin haƙƙinsa shine zai iya rantsawa da duk abin da ya ga dama in ya ga dama ya rantse da da mutum in ya ga dama ya rantse da bishiya in ya ga dama da rantse da wuta ko aljanna ko ya rantse da lokaci da sauransu duk shi yana da cikin haƙƙinsa zai iya rantsewa da abin da ya ga dama amma mu baya daga cikin hakkin mu rantse da komai sai da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kana halifan fali halibillah duk wanda zai rantsuwa to ya rantse da Allah madaukakin sarki mu shine iyaka namu ba za mu rantsa da ba a rantsewa da annabi muhammadu ba a rantsewa da rawanin sarki abdurrahman da sauransu to sau da haka da allah kawai ake rantsewa to allah ce fa rabbika na rantsa da ubangijinka la nahshurannahu wallahi sai mun tashe su za mu tashe su amma can cewa wa yaqulul insanu wato kenan dan adam ya ce dan adam din ba wasu malamai suka ce ubayy bin kalaf ne wasu malamai suka ce walid bin magira ne wasu suka ce a dukkan su biyu sun yi wannan magana wasu suka ce a a wa'ansu ma sun yi irin wannan maganar bayan su din don haka kenan yanzu al-insanu ana yana nufin al-kafir wa menene wa yaqulu al-insanu ay wa yaqulu al-kafir wa idza ma mita lasafa ukhruj hayya to idan mun ɗauke shi a dan amma dan cewa insanu yana nufin kafiri ko ma wane ne duk da ya zo da al ta istigrat al insan kowane mutum zai iya shiga to amma kaga mutum musulmi shi ba zai yi wannan magana ba don haka al alifi anan da lam ba na istigrat bane saboda haka in ma zai zama wani mutum specific ko kuma ya zama nau'i na dan adam su ne kafirai to shi yasa sai Allah ya ce na lahshurannahum wallahi za mu tashe su za mu tashe su za mu tashe su ranar tashin alkiyama in an ce alhasharu shine a tashi mutane wato kenan zuwa filin tashin alkiyama Allah ya ce za mu tashe su don haka a nan kafirai ake nufi kenan ko ko kuma su wanda suka faɗi wannan magana in ku da za mu ce wancan al ɗin al'insanu lil istidraki ne ya shafi kowa da kowa to da na hashirar na kuma ya shafi kowa da kowa ya shafi kowa da kowa idan kuma mun ce kafirai ake nufi to su kafiran ne ake wato kenan nufi a nan gudu sai yasa ce washe ya dina da su da shaidanunsu za mu tashe su su kafirai za mu tashi kuma shaidanun kenan yanzu wawo a nan ya zama mai wawo al'atafi ko za mu tashe su za mu tashi kuma kafirai ya zama wawo al'atafi ko kuma zai iya zama wawo limaiya kamar da kace wala kama allazina amallahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina ai wannan waw din ba ta da fi bane ta mai iya ne kaga ce ja al amiru war rakab ko yawa da shi da su sun zo ko tamasha ibrahim wa musa ko kuma taqatala in kan ce taqatala misali suna yake taqatala zaidun wa amr zaidu da amru suna fada wannan daɗin yana nufin wato kenan adafi ne sai da wannan ya gama fadansa sai wannan ya fara fadansa a a tare suke yi ko daɗin ta ma'iya ne wawul ma'iya ce suka ce tamasha zaidu ma amr da zai da amru suna tafiya to sai da wannan ya tafiya sannan sai wannan ya zai a a tare suke tafiya don haka wannan wawu ana kiranta wawul ma'iya don haka a nan malamai da suka ce wawul mai iya ne shine wata kenan a daidai lokacin da ake tashin su tashin alkiyama a daidai lokacin kuma ake tashin shaidanin ma don haka tare ne aka tashin su sun malami hudurar na haifar jihanna sannan kuma wato kenan za mu zo mu kawo su kewayen jahannama a bakin wato kenan gabar wutan jahannama a can malamai sun kawo maganganu da yawa cewa kowane mutum za a tashe shi ranar tashin alkiyama tare da shaidaninsa akwai shaidani da yake tare da mutum yake masa wasu wasi yake tabbatar da shi in an faɗa magana alkhairi ya zo ya sassa masa wasu hujjoji sashi kawai ya watsar da ita ya ƙi karɓa da dai sauransu allazi wasu wasu fi sudurin nasi to wannan ɗin za a tashi mutum tare da shi an ce ma wato gidan za a sa su a silsila cin da hannun wannan da hannun wannan a hada su su bi a daure su da sarka daya kafar wannan da kafar wannan a sa su wato kamar yadda yara yan makaranta suke irin siri lagiyar din nan a hada kafa da kafa a daure a hada hannu da hannu a daure ga mutum ga shedanin da yake tare da shi kullum yake zuga shi dan kar ya faɗi karbi gaskiya ko kuma wanda yake zuga shi akan ya bi son zuciya ya bi son ra'ayi ya ajiye gaskiya ya yi wancan son zuciya to sai a sashe su wato kenan tare shi da shi ne Allah ce za mu tashe su wasu shaɗin da su da shaidanin nasu sun malallu hidirar na musamman mahalarto da su haula jahannama kewaye da jahannama tukunna sannan a wani lokacin za a kawo su jisiyan a gurfani a jawo su a zo a gurfanar da su wannan ma a kawo su su biyun a zo a gurfanar da su haka za a zo a tara su kafin a yi hisabi sannan kuma wata kina su san me matsayin su Allah mu dauki sarki ka kiyaye mu wannan rana Allah ka kiyaye mu wannan rana da shiga irin wannan yanayi to sun mami ثم لننزعن من كل شيئة نيهم أشد على الرحمن أتيا Allah ba da kuke zarki ce idan mun tara su kuma sun ma sannan kuma lananzi anna min kulli shi'atin a cikin kowace wato kenan ƙungiyarsu za mu cire za mu zare ko za mu zaƙulo ko in an ce shi'a ana nufin ƙaunin ta hazzabu fi aƙidatin batira idan mutane suka taru suka yi ƙungiya suka gina akan wani ra'ayi ra'ayin kuma ra'ayi ne wanda ke an gina shi akan kuskure shi ne ake kiran su shi'a don haka kowace shi'a za mu zakulo wannan shi'ar ma mu zakulo wannan shi'ar ma mu zakulo ba ku ga da Allah maɗaukakin sarki ya yi magana cewa min alladhina farraqu dinahum sai ce wa kanu shi'an ba wanda suka rarraba addinin su sai suka zama kungiya kungiya ai kowace tahazzabo ala aqidatin babila sun taru sun yi gungu sun gina akan wata aqida wadda aka gina ta akan barna ba daidai take ba don haka shi yasa aka kira su da suna shi'an ko to wannan shi'a din Allah zai zakulo a cikin su wannan ma zai zakulo wannan zai zakulo wannan zai zakulo shine ma'ana summa nan zai anna min kulli shi'atin a cikin kowace shi'a din za mu zakulo wa za mu zakulo ayyuhum ashaddu ala rahmani utiyan waye ku tsananin taurin kai ma Allah babban shaidanin nasu wanda ya kafa kungiyar ko kuma babban shaidanin da yake tittida kungiyar ko wanda yake sponsorin kuɗi dan a yada kungiyar ko wanda ya ba da rayuwarsa a kan gaba yake a yada ta nan a yada ta nan a yada ta nan a yada ta nan to irin wannan din su za mu fara zakulowa ta kudu sun malina da annabin kulle shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani utiyan ko itiyan wanda ya fi tsananin taurin kai ma Allah madaukakin ga hanya mai daidai kuma ko ku ware kungiya kuma ku gina akan wanda yake ra'ayi wanda yake mummuna to amma me yasa aka ce haka saboda idan aka zakulo manyan tukunna aka ɗaga su aka wahal da su aka dauke su aka jefa su a cikin wuta sauran suna da bakin magana au ai da masu kuka dogara da su su ne mutanen kirki ko su ne suka tuntuta lafuto su din ma kyakkyawan misali da zamu fahimta anan shine Allah madaukaki sarki yana magana da fir'auna ko yana magana akan fir'auna sai yace yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahum nar zai shugabanci mutanen sam za a zakulo shi a bashi wahala sannan a ce ina mutanen nasa ya je ebo su maza ya wuce gaba su tafi wuta to su wayannan mabiyan fir'auna ne to fir'auna an ce kama hanyar wuta su suna da bakin magana babu bakin magana babu bakin magana to kowace kungiya haka za a yi wallahi za a ɗauko shugabannin da suka yaɗa ta suka bata lokacinsu suka bata dukiyarsu suka bata basirarsu da komai da komai don yaɗa ta Allah sai sa a zakulo su sannan sai a sa su wuce gaba sannan sauran jama'ar su kuma su bi su Allah kiyashe mu to masha Allah mu je ثم لنحن أعلم بالذين هم أولي بها صليا
الله ثم sannan kuma bayan wannan magana ga wata lanahanu wallahi mu in ji Allah ba daukakin sarki lamun ta rantsuwa ne kenan ko lanahanu a alamu mu ne muka fi kowa sanin billazi na kuma ala fi hasuliya da wanda suka fi cancanta a cikinsu su koni da wuta ai wuta za a kai su me yasa saboda tahazzabu ala ra'ayin badilin ko tahazzabu ala ra'ayin qati'in ko ta'awanu ala ra'ayin qati'in sun kungiya sun abin da ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi su da kansu suka kirkiri kungiyar suka sa mata suna suka ware kuma suka kirkiro wasu abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi su ba bai umarni akan su ba suka yi tattada ta to za a zakulo manyan sannan a zakulo mabiyan a ce manyan su wuce gaba su kuma su bi idan sun shiga wuta sannan Allah maɗaukakin sarki zai ce wato kenan mu ne muka fi sanin a cikin su waye fi cancanta wutar ta kona shi sosai alamu bin aka ce ku zuhu ko gulluhu summal jahima salluhu din ayiku aharquhu ku kona shi sadaka wanda za su fi kowa konuwa kenan idan an kai mutum cikin wuta ya kone shi ne ake kiransa wato kenan sallah idan kuma shi ne da kansa ya je jikin wutar dan ya dimama jikinsa sai a ce istila ko la'allakum tas'alun haka Musa alayhi salam zan je in samu wuta dan fura la'allakum tas'alun ko za ku dan ji dimi yanzu wanda yazo jikin wuta dan ya ji dimi ana kiransa tas'alun wanda kuma aka saka shi a cikin wuta dan ya kone shi ne wato kenan ake kiranta silliya ko so sanan mu muka fi sanin wanda wato kenan ya fi cancanta ya koni sosai kenan yanzu a cikin wuta konewar ma digiri digiri ne na wani ya fi na wani na wani ya fi na wani kamar yadda a cikin aljanna ma Allah ce wal al-akhiratu ta akbar darajatu wa akbar tabdilan a cikin aljanna ta wani ta fi ta wani ta wani ta fi ta wani wanda ya fi ka raka daya ya fi ka aljanna mai kyau wanda ya fi ka yawan karatun alkur'ani ya fi ka wanda ya fi ka yawan sadaka ya fi ka wanda ya fi ka yawan sallah ya fi ka wanda ya fi ka yawan aikin alkhairi duk dai zai za a samu wannan fifikon ko amma dai duk muna aljanna a cikin ikon Allah yau to amma dai wanda suka fi dagewa a cikin mu to dai suna sama a hakan din ma haka kuma waɗanda suka shiga wata su ma digiri digiri ne wanda suka fi zakewa akan abin da yake sa mutane su shiga wuta to su za su fi wato kenan Allah ce shi ya fi sanin ma a cikin su wanda suka fi cancanta su zama sun wani to mu je malam وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا
Allah madaukakin sarki ce wa in minkum ai wa ma minkum kenan babu wani mutum ɗaya a cikin ku ku suwa kenan wasu malamai suka ce su masu shiga watan kenan wasu masu suka ce a kowa da kowa ne fa ma minkum min ahadin babu wani ɗaya kenan ba mace ba namiji ba na farko ba na ƙarshe kowaye daga cikinku ilawar duha sai ya gangaro mata sai ya gangaro mata haɗin da mirin yana koma zuwa game wurin ƙona mutana can da aka ce sun malandu huduran haula jahannama to ita jahannama wannan da mirin haɗin yana koma kan jahannama kenan babu wani daga cikinku sai ya gangaro mata ita wutan jahannama mun fahimci wannan kowa zai gangaro to kalmar wurud gangarawa tana da ma'anoni da yawa asalin a larabce idan mutum misali ga kogi sai mutum ya tafi kogi naturally kogi za ka samu yana lower level ne don water fine is on level a dokar ruwa kullum ruwa yana zuwa zuwa yana kwanciya ne abin da ya fi gangare don haka kwari kullum a gangare yake idan mutum ya tafi daga tudu ya gangaro bakin kwari sai a ce warada haka ne suke fada don haka wasu ka ce a'a sai ya gangaro ya sha shine ake kirasa warada to amma istilahi na alkur'ani misali inda annabi musa alaihi salatu wasalam aka ce walamma warada ma'a madiyana wajen da alaihi ummata min nasi yaskun da musa alaihi salatu wasalam ya gangaro mashayar madina kowannan gari din ya samu mutane suna sha da ruwa an ce shi ya sha bai sha ba don haka sai wasu malamai suke cewa kenan gangarowar da za a yi bakin jahannama nan ba lalle ne sai an shiga ba kamar yadda musa alaihi salatu wasallam da ya gangaro ma a madiyana din nan ko yawa qur'ani bai nuna ya sha ba amma mutane suna ɗiba ruwa suna sha da dogon su wajen da min dunin ra'ata da ta zo ne kala ma kabba kuma ko ya samu mata guda biyu suna wato kenan kore dabbobin su kar su je bakin rijiyar saboda ruwan da yake bakin rijiyar ba su suka ja ba suna tarewa kar wani ce ka kun kawo dabbobin ku sun zo sun tsoma mana baki akan ruwan da muka ja ko sai tambaye su ma kabba kuma suka ba shi labari sai ce fasakala kuma sai ja ruwan ya shayar musu har yanzu ba a nuna shi bai ya sha ba sun mata walla ina zilli sai koma can gindin bishiya ya zauna bai ci ba bai sha ba sai dai addu'ar da ya dinga zundumawa a wannan lokacin to kaga sai suka ce kenan yanzu in Allah madaukakin sarki ya ci duk wayancan sun ce duk wanda ya kowa daga cikin ku sai ya gangaro cikin wutan jahannama da ziman cewa za a dora siradi akan wutan jahannama ko yawa kamar yadda yake cewa siradi ta farki ne na bin masu gaskiya a kayan wuta aka daura shi ko babu karyata misalin zaren tautofa kawai su kunjiya da kaifi kamar ai kaifin a sakin majajiya to in an gangaro idan siradi yana kan wuta to dole ta kan wuta za a bi haka ne yawwa dole ta kan wuta za a bi idan kuma za a gangaro ne kawai a gani to ma lalle ne sai mutum ya shiga cikin wutan jahannama ba amma dai ya zo bakinta don ya ganta idan aka mai da shi aljanna ya fahimci girman ni'iman da Allah madaukakin sarki ya yi masa don haka wasu malamai suke cewa ba lalle ne sai mutum kowa ya shige ta ba wasu kuma ce a'a sai an biyo wato kenan ta kanta amma wannan suka ba da dalilin luga cewa wara da ba lalle ne shiga ba su kuma wannan masu cewa sai an shiga din suka yi istidlali da wannan ayan da Allah ce sun manuna dillazina taqaw sannan sai mu tsamar da ko mu tserar da masu takawa kenan a cikin ta ake amma Allah ya tserar da masu takawa kaga ce to amma kuma ya za a ce ko masu takawa sai sun shiga cikin wuta sai suka ce ai shi tsari na duniya daban yake da tsari na lahira ubangijin da ya duniya shi ya tahira kuma ya yi ta akan kowane akan tsarinsa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya shiga cikin wuta wuta tana da duk tsarinta na ƙonarwa ba a kawo ruwa ko guguwa ya ebe ta ko ya kashe ta ko ruwa ya zo ya zuba a kanta tana cinta ibrahim alaihi salatu wasalam ya shiga ya zama sa tsohon lokaci sannan aka fitar da shi ya fitar tafafinsa wuta ta kona shi to masu takawa in sun shiga ciki ma hakan nan kamar yadda ibrahim ya fita salat hakan nan za su fita salat sai musa alaihi salatu wassalam ya zo ga kogi har ma mutanensa suke cewa inna la mudrakuna sai ya ce a akalla inna ma irabi saboda wannan ruwa aka buɗe kofa a tsakaninsa aka kuma zama da shi kankara suka zo suka shiga suka fita ruwan yana nan a matsayinsa na ruwa bai taba su ba don haka wanda yake momini idan ma mun sallama cewa zai shiga wuta ta hanyar wato kenan tsallaka siradi da aka dora shi akan wuta to zai shiga a ɗayan siffa guda biyun nan ko ta tsarin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ko kuma tsarin musa alaihi salatu wasalam da mutanensa don haka fir'auna da ya shigo ruwa sai ya haɗe da shi wanda ba annabi ibrahim ba in ya shiga cikin wannan wutar sai ta kone shi to sadaka mu'mine za su shiga su fita ba tare da wata kenan abin nan ba wallahi ta'ala ala wani aya tana da kyau musulunci yadda take saboda kafirai tana daga cikin musulman mustashriqun tana daga cikin ayar da suke suka musulunci da ita sai su ce ai an ce da akwai wanda yake cewa aya daya aya ɗaya a cikin alkurani in an fassara masa ita zai iya musulunta a fassara masa sai ya kawo ta bible cewa isa alayhi salatu wasalam zai ceci mutane ba sun shiga wuta ba amma kuma gashi alkurani an ce kowa sai ya shiga wuta to yanzu musulunci da qur'ani sun ba da yaƙini cewa kowa sai ya shiga wuta bible ya ba da yaƙini cewa in ka imani za a cece ka ba za ka shiga wata to yanzu wane ne addinin gaskiya kenan kuma ya kamata ya bi ya bi mun yadda ba abu gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne to yanzu wane ne ya fi dacewa in shiga inda he na ko ne ko kuma in shiga na mun bayyana wannan to saboda haka asali yadda malamai suke bayani akai to ga yadda tsarin yake ko da mutum mun ɗauke ta fasar da a shiga to ba irin shiga ne irin wanda abin da mutum da tsarin a can da na lahira da tsarin duniya ba iri ɗaya ba ne kuma an buga mana misali a duniyan can mun ga wato kenan misali sadaka Allah madaukakin take cewa in minkum illa wariduha ko wanda daga cikin ku zai gangaro wato kenan cikin ta thumma nunajjil ladina tagawo sannan sai mu tsayar da masu takawa suwaye masu takawa Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani a ayoyi da yawa akan abin da ake nufi da wato kenan takawa shine jin hanyar tsoron Allah kaman kai kace takawa rayuwa ne idan mutum ya karanta suratul shu'ara sai ga kaman cewa ainihin ma risalar da aka aiko wato kenan annabawa da manzanni shine su zo su koya mana wato kenan takawa kowane annabi ya zo wurin mutane zai ce ala tattakun wannan ma ya ce ala tattakun wannan ma ala tattakun ko shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam uban gayyar yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum duk dai ba tuke nan akan takawa ake da duk takawa tana tana nuna mutane tana nuna wa mutane yanda za su kiyaye kansu daga shiga wuta ta hanyar saba wa ubangiji ma'ana ba za su saba wa ubangiji Allah madaukakin sarki ba ba za su bar sakonsa su dauki sakon wani mutum ba ba za su bar bautarsa su bauta ma wani ba ba za su bar tsarinsa su dauki tsarin wato kenan wani ba saboda gudun kar su yi laifi a gurin Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama kana ala rabbika wannan matsala cewa za a zo a tsallaka sirani hatiman makadiyan abin da wanda ke tabbatacce an yi stamping an yi endorsing an sa an sa hannu a ciki ya zama an zartar da hukunci idan duk da cewa a duniya babu abin da ke hatiman makadiyan babu shi idan misali alkali ya ce a kai ka kurkuku ya buga stamp ya tamfi ya kome da kome ce ina yan sanda ku tafi da shi kurkuku babu tabbacin za a iya isa kurkukun da yawa mutanen da alkali ya yi musu wani hukuncin ko ba su je kurkukun ba ana samun haka a gombe an yi wannan a daga yan shekarun nan alkali ya zartar da hukunci aka daka alkalin a kotun aka kwace mutumin kuma aka tafi da shi wala kurkukun da bai shiga ba kenan ya tsere kuma a cikin kotun aka yi hakan nan to kaga akwai hatimin makadiyar in ka ce ka zartar da kaza dole sai ya faru na hukunta maka kaza to ba lalle ne hakan din ta faru amma shi ubangiji shi ne ke da asalin hatimin makadiyar so da kai ce wannan ya zama an yi hatimi a kansa an yi sanin an yi endorsing an yi kome da kome an yi final judgment to saboda haka wannan shi ne to mu je ثم ننجي الذين تقوا ونذر الظالمين fiha jusiya
to bayan duk an ce minku illa wariduha mutane kowa daga cikin ku zai gangaro in ma mun dage shafa sauran gangarowa an zo bakin jahannama kowa ya ganta kowa ya tsorita nunan jillazinan takau sai mu tsayar da masu takawa sai mu tsayar da matar takawa wa nazarar zalimi na jisiyan azzalimai kuma ma'ana wannan shine wanda suka zalunci kansu a duniya ta hanyar kin bin umarnin Allah madaukakin sarki sai mu basu a cikin wutan jahannama jisiyan suna wato kenan gurfani kowa zai zama a gurfani dan ɗabi'ar mai laifi kenan ya kamo shi a zo a gurfanar da shi ko to hakan nan Allah madaukakin sarki yace za a bar su fiha jisiyan jisiyan ko jisiyan to za a bar su wato kenan a gurfana ciki Allah ka sa mu cikin su
وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا
الله مدوك جزرك وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أنكر أنت أمس آيوهم آية آيوهم الله مدوك جزرك zai iya daukan wato kenan duk alamar da za ta nuna kaɗaitakar Allah madaukakin sarki aka ce iktaraba ta sa'atu wa shakkal qamar wa in yaro ayatan yuridu yanzu tsagewar wata ai aya ne sannan bayanan taguwa ta annabi salihu alaihi salatu wassalam suka ce in shi annabin Allah ne fatsa dutsen ne ya fitar musu da taguwa sai kuma hakan ta faru wannan aya ne annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa ya bulbulo a hannunsa mutane sama da ɗari biyar su sha ko sama da dubu su sha ruwan su yi wanka su cika wato kenan zarkokinsu su ajiye wannan aya ce to duk wa'ina abubuwan ana kiran su wato kenan ayoyi na Allah madaukakin sarki to in aka ba su labarin irin wa'annan ayoyi ga abinda Allah madaukakin sarki yayi to ba za su yi imani da shi ba sannan kuma akwai ayoyi na al al-qur'aniya wannan abin da muke karantawa yanzu ayoyi ne na Allah madaukakin sarki kuma ga dukkan alama wannan ayar su take nufi ba wancan ayoyin ba ayan alkur'ani da za a karanta a ce Allah ya ce kaza Allah ya umarni kaza Allah ya yi hani akan abu kaza da sauransu Allah madaukakin sarki ya abin to shi waɗannan ne idza tutla alaihim in an karanta musu qala allazina kafaru wayanda suka kafirta suka bucci cewa Allah madaukakin sarki sai su yi wata magana lillazina amanu ga mu'minai sai su ce musu za mu gani ayyul ne. wane ne a cikin jama'a biyun nan da mu da muka kafirce da ku da kuka imani da muhammadu to za mu gani ranar lahira wane ne khairun makaman ya fi mafi alkhairin wato kenan matsayi ok kuna mana barazana ranar lahira ranar lahira ba kuma yadda kuke a duniya talakawa kaskantattu walakantattu haka kuma ranar lahira ma ku ne talakawa kaskantattu mu din ne mu ne manyan a can din ma a can din mako eh aka ce gidan kuturu ya ga wani mutum ya zo da mota mai tsada ya shiga ya fita ya sayo abubuwa an lodo an zo an bude bude an zuba an shiga mota za a tafi ce to ku ci anan mu za mu ci a can ko ya ce don ubanka a can din ma mu za mu ci kai duka za ka ci kai duka za ka ci a can saboda ai wuyi-wuyi yake sayarwa duk yan wuyi-wuyi gudun sa suke za suke saya saboda haka kuma a hakan yana cewa wai su a can za su ci to haka ne to abinda suke faɗa ma muminai kenan yadda Allah maɗaukaki sai ke tsara tsarinsa kullum haka shi ke tafiya idan mutum ya bibiyi tarihin annabawa da manzanni a lokacin da suke da'awa Allah madaukakin sarki ya tsara tsarin rayuwa sai ka ga cewa wato kenan ya yi amfani da wannan damar ya jarrabi mai kuɗi da talaka ya jarrabi mai mulki da wanda ake mallaka ya jarrabi mai hankali da marar hankali ya jarrabi maza da mata kowa yana zama jarrabawa waje Allah ba'dukum li ba'din fitna a tasbirun zai wasu daga kowa zai idan misali talaka yana cikin bala'in talaucinsa sai ya ga mai kudi kamar da mutum da ya ga mai kudi ya je ya shiga abin da kaga zai danda shi wa'annan masu kudi za su iya cin abinci har su cika cikin su shi kuma wanda yana zana babu babu komai kaga wannan ya zama jaraba a wannan kai da ka san wannan ba zai iya ci ba kai kuma ka ci har da excess ka zubar ya zama maka jaraba dole sai ka yi wani abu kai in ba ka wallahi zai tambaye ka kai kuma daga Allah ko da kuke saki bai kaddara wannan hazin ta wajen ka ba ta wajen wancan yayi ka jarabawa sai kai hakuri da abin da Allah da kuke sarki ya kaddara yawwa saboda sai ka dauki mataki irin wanda zaka iya yi wanda zai kai ka wancan matsayin a hanyar da take tafi dacewa ba lalle ne ka dawoma a cikin wannan yanayin ba amma na bukatar basiran ka wajen wato kenan canja yanayin rayuwarka a duniyance kenan to hakan ne lamarin yake to sai ya zama tsarin annabawa wa'anda suke bin su suke gaggawar bin su sune talakawa su kuma masu kudi da masu mulki ba za su iya barin wancan abu su zo su bi gaskiya kai tsaye a lokaci ɗaya ba sai dai kaɗan daga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaba don haka shi yasa sai suke rena muminai da suke tare da annabawa wannan irin abun haka ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda ya faru a baya sai zama masu kudi da masu mulki su ne wato kenan suke baya-baya a wajen karɓar musulunci talakawa su ne suke gaba-gaba wato kenan a wajen karɓar addinin musulunci to idan jama'a muhawara ta faru tsakanin wa'annan da wa'annan to su suna gan cewa a ranar lahirar ma su ne ya ce da ce in an je la wala irri dittu ila rabbi la'ajidan na khairan min hamun kalaban dan uwa da dan uwa ne ɗaya mai kuɗi ɗaya kuma talaka dan talakan yana musu wa'azi yana musu wa'azi shi a kai ba ai wanda da kake gani gonan nan ta ba ba a zon ana ma me an tabi da hazihi abada wannan gona da a dukiyar da Allah ya tara ya tara min da nake fulani a tsarin rayuwa na sa abin yana tafiya yana ninka kansa har abada wannan guri ba zai lalace ba wa ma azudu sa'ata qa'ima tashin alkiyamar ma bane tunanin za a yi da wurin ga maka gaskiya ba da lokacin kai kike yi in ma akwai tashin alkiyama wala irdati ila rabbi inda zan koma gurin ubangijin ma to ni na fi ka alheri a can din ma to wannan duk haka suke gani kuma ba har lalle hakan din ya faru wato kenan yadda suke tsammanin ba to shine Allah yake cewa in an karanta musu ayoyi sai su nuna wa'ina din cewa ai a ranar ma za mu ga ranar lahiran za mu gani ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya wa a cikin mu da ku din wane ne zai fi kyakkyawa matsayi a ranar lahira in an je gaban Allah din mu ne muka fi ku matsayi mai kyau mu ne muka fi su kuma jama'a da za a saurare su jama'a da za a saurare su yanzu misali a ce shugaban kasa ya tashi ya tafi wata kasa misali a ce ya tafi ko america ko ingila ko china ko ma ina kai ko saudi arabia ya tafi yadda nake zoge nan na nima sai na tafi kasa wa zai saurare ni amma shi fa a karbe shi tana a karbe shi tana da security da komai a kula shi saboda mai aishi babba ne haka ne a tsarin duniya kenan amma a gurin Allah madaukakin sarki ba haka bane yawwa inna akramakum indallahi atqakum to so daga in an je lahira takawa za a bi ba matsayi anan ba amma so za su rudu cewa a lahirar ma in sun je su ne manya to wannan shi ne abin da yake faruwa wato kenan kuma alhali ba haka bane wa ahsanu nadiyan wanda suka kyawun wato kenan mutanen munajati group din da za ku zauna kuna tare shine abin ko fa sharafa nada ya kira a cikin wato kenan jama'ansa ko yawa sanada uzaba menene falada unadiya nadiya shine mutanen da suke zanna group din su suke tattaunawa to mu mutanen mu yamo yamo da mu ne a hasanin nadiya ranar tashin alkiyama don mu je وكما لكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا
الله ورب جزا الله ورب جزا كيشي وكم ديوا وما با سو ديوا how many a times wato kenan sau da yawa sau da yawa abin nan ya faru me ke faruwa a halakna kabla hum min karni kafin su mun harakar da wani tsari karni shine wato kenan shekara ɗari shekara ɗari century guda shine karni guda to shekara ɗari su zo su wuce shekara ɗari su zo su wuce shekara ɗari su zo su duk inda aka ce shekara ɗari ta cika cap mukaddara daga irge daga yanzu yau din nan kuma yanzu duk inda aka sami shekara ɗari an samu karni guda ko to duk mutanen da suke duniya a yanzu tun daga wanda za a haifa a yau zai wuyan gaske ka samu wani a wancan lokacin idan kuma ka samu wani a wancan lokacin za ka samu kenan shi ba dan wannan lokacin ba ne ba za su tafi da shi ba a wannan lokacin ba komi nasa ya zai zama na da ne kawai outdated ne sai dai a lallaba shi kuma za a samu wato kenan za a samu wato kenan nadir za a samu kaɗan ne to sadaka wannan karni yanzu duk gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya tafiyar da su kenan ko Allah madaukakin sarki ya tafiyar da su to irin wannan din Allah ce mun yi da yawa karni wannan ya zo ya tafi karni wannan ya zo ya tafi karni wannan ya zo ya tafi zamanin wannan annabi ya zo ya tafi da su da annabi duk sun tafi wannan ma haka zai tafi wannan babban arna ya zo ya yayin sa kuma ya tafi wannan ma babban kafir ya zo ya yayin sa ya tafi saboda haka Allah barakakin sarki ke jan hankalin mutane kowa ya a hankali ba sai an kawo musifa ba ba sai an kawo hayaniya ba ba sai an kawo kowa zai tafi yawwa hum su wa'ancan mutanen da muka halakar wancan karnin da muka abina a sanu a sasan su suka fi kuwa to kenan kyan kayan kwalliya gwalagwale zinari dukiya kayan ado irin nasu inda za a haɗa shi da naku to su sun fi kuwa to kenan kayan ado a irin wannan lokacin wari'iyan sun fi ku kuma wato kenan kyakkyawan gani dress ɗinsu da tsarinsu ko facial da kunsu to sun fi ku ku mutanen makka a yanzu halin da kuke ciki sun fi ku ado sun fi ku dukiya sun fi ku kome amma sun tafi zai agon babu su gaba ɗaya babu kuma labarin su tafanu jami'an fa ma mubin wa matu jami'an wa matal kabar dukkan su gaba ɗaya sun tafi to kaga yana da kyau a ciki nan ko ma ku tsaya ku yi nazari yawwa to mu ji mana قل من كان في الدلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يؤدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا
Allah madaukakin zai ce ya Muhammad ka gaya musu kullahum ka gaya musu man kana fi dalala duk wanda ya kasance a cikin bata ko falan bi rahman madda da yana cikin bata kuma aka dura masa gaskiya kuma yake karban Allah madaukakin zaki sai ya bashi wanda za su taimaka masa akan batan nasa shikenan ba sai su zo su taimaka masa sai su zo su ta gurufin nasa sai ta zuga shi akan wannan batan su sa shi ya cije su taimaka masa da duk wata abin shi yasa za ka ga wato kenan yanzu mai shan giya zai iya saya maka katan guda na giya ba zai iya baka kudin rabin katan aljihunka ka saka ba saboda damuwarsa shine ka ci gaba da tafiya akan wannan batan mazinaci zai iya taimaka maka ya jawo ka ka zo ka yi zina ya ɗauki duk wani ɗauki da za a yi amma ya baka kudin a gefe ka jikka wani biyan bukatan ka ba lalle ne maka wannan ba taimakon da zai maka akan wannan layin ne na batan na batan saboda haka kowa a cikin layin su na bata so suke su yi karfi don haka suna kokari su jawo wannan su jawo wannan saboda a tare a yawa su fi karfin mutane don kar a hana su to saboda haka idan ka ɗauki layi wanda yake mummuna to ba mamaki za ka ga 'yan wannan group din suna zuwa suna abin da aka ce al'arwa ko junudin mujannada ko ba ma ta arafa e italafa wa ma ta nakara e italafa saboda in dai ka dauki layi daya to 'yan wannan group din da su ta zuwa suna ta suna ta taruwa da kai suna ta taruwa da kai suna ta taruwa da kai sai ga ko abin da zaka mutum ko wani gari ya tafi to 'yan wannan layin zai je nema don su ne abokan tafiyarsa kuma zai je ya karfafe su by the time da yake karfafan su su ma kuma karfasan karfafan su za su saboda duk wanda yake akan wani bata kaga mutane suna goyon bayan ka wallahi tallahi ba shi ba ba taimakon ka suke ba suna karfafa ka ne akan batan shikenan ku taru ku yi group din ku ku yi karfi shi yasa ba a rating yawan jama'a a wajen wato kenan yadda za a bange Allah ba da kake zargi ai mu kungiyar mu muna da mutum miliyan kaza ai mu kungiyar mu muna da kaza malamin mu yana da jama'a kaza ba ina duk wannan ba su ne ba menene ake yi wanda yake na daidai to shine nan ibrahim alayhi salatu wasalam shi shi kadai Allah ba da kuke sarki kira shi da suna al'umma al'umma amma duk sauran wannan kungiyoyin sai Allah ya kira su da suna shi'an ko sai kira su shi'an ko kira su ahzab shi'an ko to shi'an din nan kuma muka ce shine a qaumun tahazzabu wata shayyau ala ra'ayin batilin ko mutanen da suka taru komi yawansu suna akan ra'ayi wanda ke mummuna shi sun zama shi yau amma in akan al'umma akan al'adini suke na dai sai a ce musu ummatu ko da yan kaɗan ne kamar yadda ibrahim shi shi kada aka ce musu wato kenan ummatu ko inna ibrahima kana umma saboda haka kar mutum ya lura da wanda ya damu da wannan da haka Allah ke cewa man kana fi dalalati fala bi rahman madda wanda ya kasance akan bata Allah madaukakin sarki sai bar shi akan batan nasa sai ya dinga tunkudo masa yan bata irin su sai su tare su karfi sai su yi tsammanin wato kida su wata tsiya ne to sa kaga wannan kina akwai matsala kenan ko saboda ka yard stick din da zaka gane karfin ku ba yawan ku bane ba gayyar ku bane ba inna rujutu bane ba hayaniya ba ne a'a me ake yi daidai wanda Allah yake so to shine wannan hatta mene ne hatta idan ra'a ma yu aduna ko har sai ran da ranar lahira ta yi aka zo aka yi hisabi suka ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu tanadi ya musu alkawari zai ba su immal azabu kuma immal azabu ko wa ima sa'ata ko dai wato kenan ko sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo abin da ya musu alkawari ko dai azaba ko kuma tashin alkiyama kenan tun daga nan duniya suna nan suna ta abubuwan da suka ga dama ɗayan biyu zai zo shi tun da yanzu akan bata suka yi ta karfafa junansu yana iya azaba za ta zo ta matsala za ta iya za ta same su wanda za ta zo ta share su gaba ɗaya sau nawa kuke ganin cewa wanda suka yi gungu a je rana ɗaya a ji a tashe su ko gida ne a je rana ɗaya banta ne gidan gaba ɗayansu matsala za ta iya zuwa ko kwanan nan naga an kama wani babban pastor rabaran faza rabaran faza ya haɗa kai da bandin yana kawowa ya bindigogi da ammunition yana rabawa bandin yana sayar musu daga wani irin yana bayani cewa yanzu wannan shi ne zai shigo cikin ba don 'yan sanda sun kama shi sun tallata shi a duniya ba ga shi ga bindigogin da abin ba shi washe gari sai zo ya sayar ma bandin su je su sai barnar da suka ga dama washe gari da safe ya zo ya shigo cikin coci ya ce mana a yi addu'a saboda neman zaman lafiya a ƙasa ko ba haka bane yau to kaga yanzu da aka kama shi yanzu azaba ta zo kenan ko ko kuma barayi su kaba gungun su rana ɗaya yan sanda ko sojoji su zo su fansa masu su kashe na kashewa su kama na kamawa yanzu azaba ta zo musu kenan a cikin wannan yanayi ko a gidan giya azaba ta zo musu yanzu jiya yi magana na ga wasu mutane a Kano mutane da kargansu da hai'a mai kyau mutanen kirki amma an ji an kama su zuwa sun je sun kama su da ranar sun je sun dafa abinci suna ta ci aka kama su mutanen kirki duk aka daddaure su da sarka aka zo ana nuna su a duniya kaga ake kenan dama sun yi gungun su akan wannan ra'ayi kuma wannan ya zo ya karfafa wannan wannan ya zo ya karfafa wannan falaidu rahmanu wadda din kenan ko wannan ya zo ya karfafa wannan sun zo sun suna jin daɗi suna da yawa dan haka za su yi kokari su ta jan mutane suna dora su akan wannan akida har ta kai lokacin da za su iya fitowa fili suna yin wani abu ba wanda ya ce musu shi kanku ko to saboda haka yanzu an kama su yanzu azaba ta zo musu kenan ko in masa'atu ko kuma tashin alkiyama Allah sai ya basu sai abu da suka ga dama har sai ranar tashin alkiyama sai ya kama su in Allah ya ga dama tun a duniya fadiha za ta zo musu kunyata in kuma ya ga dama sai ya kyale su har sai ranar tashin alkiyama idan tashin alkiyama ta zo ta to a nan ne za su gane wato kenan da ruwa ake shayi idan da haka ta faru Allah madaukakin sarki ce fasa ya alamul ladina fasa alamuna man huwa sharru makana to a daidai lokacin da za su gane wane ne wato kenan matsayin sa yake matsayin sharri wa afu jundan wane ne yake da sojoji masu taimakon su masu rauni a can sun ce a lahira ma mu ne manya ko to yanzu Allah madaukakin sarki ko ya hada su da matsala a gidan duniya su gane ko da su tun da wuri su san da ruwa yake shayi ko kuma ya kyale su hasi ranar lahira idan an je lahira to shikenan sai a zo a tantance sai su gashi ba kan gaskiya suke ba wayannan da suka rena din shikenan sai Allah madaukakin sarki ya kawo mala'iku su zo su musu kwalliya su raka su a cikin aljanna hanya aljanna ana tafiya ana kada musu algeta suna jin daɗi su tafi aljanna su kuma an daddaure su mukarrami ne fil asfaji an daddaure su a cikin wato kenan mari su kuma za su tafi to yanzu za su gane wane ne yayi kuma ba wanda zai zo ya taimaka musu wayancan kuma ga malaiku suna abin da yanzu wane ne an aku jindan wanda sojojinsa masu tallafa musu suka fi rauni nasu kenan ko yau to yanzu sun haɗu da abin da ake kira wato kenan reality sun ga wato kenan zahiri to hakan na Allah madaukakin sarki yake tsarin sa دوم جمالا ويزيد الله الذين اهتدوا هديه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا تو الحمد لله ان شمنا لوكاشي اي زامو داكتانا ان شاء الله sai gobe mu tashi akan wannan aya abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sai ba mu ikon aiki kuskure kuma Allah ka gane da mu kuskuren da ke cikin abin da muke faɗa Allah ka ba mu ikon gyara kuma yafi mana